السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم laraba goma sha biyu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara 435 insha Allah ta'ala mun haɗu a wannan guri domin ci gaba wannan masallaci domin ci gaba da karatu a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba insha Allah ta'ala muna karatu ne a cikin suratul ma'ida kafin fara karatu za a karanta tambayoyin da aka turo insha Allah kamar haka mai tambaya na farko yana cewa shin ayar da aka fassara cewa la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum to kamar yadda kafarar aka jera su la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum na farko kenan 'asharati masakin au kiswatuhu au tahriru raqaba wannan jerin sannan fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam yace jerin haka za a bi ko kuma kawai mutum ya zabi ɗaya ne a ciki malamai sun ce jerin ake bi a kafara ta yamin wannan jerin ake bi amma in mutum ya bi wadda aka fara da shi ba zai iya ba ya koma na biyu ba zai iya ba ko ba shi da hali ya koma na uku ba shi da hali shine faman lam yajid fa siyamu salasati ayya cewa faman lam yajid ya nuna cewa sai in an yi wa'incan ba a samu hali ba to shine sai ya koma ga azumi haka in mutum ya tuntubi na wa'incan jeri guda uku na farko bai samu hali ba to sai ya koma yin azumi na kwana uku sannan tambaya ta bayan wannan shine ina hukuncin mata masu kin bawa 'ya'yansu jarirai nono a ruwa ba sa ba wa 'ya'yansu jarirai ruwa in an haife su sai dai kawai suna saboda koyi da turawa kamar yadda ya rubuta wai yaron yaron ya fi kwaliti idan cewa ba a bashi ruwa ba saboda haka za su ba su nono su sha amma ba ruwa to menene hukuncin wannan babu cutarwa kuwa ya tambaya to wannan ina ga harka ce ta masana lafiya ina ga kamar yawanci wasu matan da suke rashin bawa jariran ruwa suna cewa ne a asibiti an ce kasu bayar to yawa a asibiti an ce kasu bayar wannan harka ta koma ta likitoci kenan yanzu sai an samu likitoci sun yi bayanin me yasa ake yin haka to in an ji in shari'ar musulunci ta nuna cewa hakan ba kyau to nan tukunna a yi bayani saboda haka insha Allah ta'ala ina ga wannan tambayar sai an jiyo bayanin ta daga gurin masana wannan abun kafin yi don haka in sun ƙara bayani ne za a gane cewa abun ya yi ko bai yi ba wallahu ta'ala ala mai tambaya na gaba kuma yana cewa tambayar ta ita ce shin firgita ko tsoro ko abina firgita ko tsoro ko kuma mutum in hankalinsa ya tashi yana iya sa mani ya fito sannan ya ce domin akwai abin da ya fito abunan masa sakamakon irin wa'innan abubuwa ne sannan menene hukuncin azuminsa lallai firgita ko razana ko tsananin wahala wanda take samun mutum lokaci guda kawai misali mutum ya faɗi allah ya kiyaye ko daga kan gini ko daga kan bishiya ko daga kan abun hawa ko makamantansu ko kuma ya mummunar razana lokaci guda duka wannan suna iya sa mani ya fito wannan don mutum yana azumi ya faru da shi babu komai ga azuminsa saboda kamar ma mafarki ne mutum da zai kwanta da rana ya yi mafarki sannan mani ya fito wannan babu komai ga azuminsa to haka ma wa'annan su ma hukunce hukuncensu wato babu komai game da azuminsa wallahu ta'ala ala mai tambaya na gaba kuma yace duka wa'annan sun yi ta addu'o'i sannan mai tambaya na gaba yace mutum musulmi zai iya taƙaita haihuwa kamar ya ce yara biyu sun ishe shi ko makamantan haka wannan saboda yana tsoron wahala bayansa mana bayan rasuwarsa yana tsoron yi musu yana tsoro musu wahala to Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kar ku yadda ku kashe ƴaƴanku saboda tunanin wahala ko talauci Allah ta nahnu narzuquhum wa iyyakum sai aka fara ma da su yaran wanda kake jin cewa za su shiga wahala bayan ka wataƙila sai bayan ka ne ma za su ji daɗi saboda wataƙila yanzu a ba sani ba babanka ai gashi ya barka babanka ya barka ko yana raye ko ya koma ga Allah amma dai kana nan da babanka ya takaita akan yayunka da baka zo ba to saboda haka inda har babanka bai ji tsoron maka wahala ba ya barka aka haibo ka to kai kuma karka ji wani tsoron wahala sai ka bar kowa ya zo saboda haka Allah subhanahu wataala ya hana wannan sai dai in mace tana da larura na in ta samu juna akwai matsala ko a mahaifarta ko a wani yanayi malamai suka ce wannan ya halatta a bi hanyoyin ta daina aihuwa wannan ya halatta amma haka kawai mutum ya ce yana tsoro wa 'ya'yansa wahala ba alali babansa bai ji tsoron masa wahala ba aka yi shi yawanci mutum zai takaita ya to ya fara tunanin kansa da kyawunsa da an takaita daga kansa amma tun da ko ya zo to shi kuma kar ya hana wani don ba a hana shi zuwa ba shi ma kar ya hana wani zuwa amma da an takaita tuntuni kaga ba mu zo ba gaba daya to da shi kenan da yanzu ba daina da yanzu ba a labarin ma dama takaitawa ne so wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wataala ya hana bai halatta ba zuriya duka arzikin kowa a hannun Allah yake don yake kama Allah yake nahnu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su wa innan yaran jirajiran wa iyyakum sannan kuma da ku sai da aka kira su sannan aka dawo kan sannan wannan kuma yace mutum ne ya saki matarsa kuma dama a gidan haya yake zaune daki ciki da falo ya kama to kuma da ya sake ta sai bata tafi ba sai ta zauna a nan tace za ta yi idda shin ya halatta tana kwana daga cikin ɗakin shi yana kwana a falo a bai halatta ba tunda ya sake ta sai dai ya samu wani ɗakin a gidan in akwai sai ya kama sai zama yana wancan ɗakin ita tana ɗaki da falo idan ya tashi da safe sai duba lafiyanta in lafiyanta kalau kuma shine zai kawo mata abinci inda har ta zauna tana idda a wannan guri a gidansa saboda haka ba zai zauna yana falo tana daki ba ai kofar falon kwaya ɗaya ne kuma shine hanyar shiga cikin daki idan an rufe falo ana tambayan ka waye a cikin can ba za a ce mijin ne a falo matar a daki ba ba wanda ya san wannan saboda haka tunda ya suke ta da zaran an rufe wannan kofa guda ɗaya an san kawai ciki da falo ne ko miji da mata ne wanda ya sake ta suke duk wannan dogon bayanin ba za ka ji ana ta yin sa ba saboda haka sai koma wancan ɗakin in ko babu ɗaki a gidan sai ya nema a kusa da gidan saboda zai rinka kula da ita yana zuwa yana kawo abinci yana abun nan ko ma a nesa da gidan ya nema dai to zai zama yana kula da ita matukar ita ce take idda inda tana idda a nan karkashin sa shi yasa ma ba wanda zai zo ya neme ta haramun ne akan kowa amma in ta koma gidansu nan ma an ce mata ihsani ya mata ihsani na wani abu haka na alkhairi ko da a lokaci guda ne a lokacin da ta da suka rabu da shi wallahu ta'ala ala wannan kuma ta ce malam ita ce mijinta ya sake ta tace sakamakon wani rashin lafiya wanda masana lafiyan suka tabbatar da cewa ba za ta yi idda ba za ta yi jini ba jini ba zai zo mata ba har sai lokacin da ta samu sauki ta ce kuma amma a yanzu ta warke tun daga lokacin da mijinta ya sake ta har zuwa yanzu ta warke amma jinin bai zo ba kuma tana so ta yi aure ta ce to yanzu ya za ta yi to idan dai har masana lafiyan sun ce lalle za ta yi jini ba wai jini ya ɗebe daga ba an ɗebe tsammani daga zuwan jini ga wannan matar ba ne to dole sai ta jira jini ko da zai kai shekara goma sha biyu sai ta jira jini kafin jini yanzu in dai har masana lafiyan sun ce lalle za ta yi jini to za a jira jini sannan idan kuma an ce a wannan kan ba za ta yi jini ba saboda ciwon da yake jikinta sam ba za ta yi jini ba kuma suka ga cewa ba ta warke ba ko kuma sun tabbatar ta warke amma an samu matsala ko wani illa ko wani abu ya sa ba za ta yi jini ba to nan kawai za ta zauna wata uku ne daga lokacin da labari ya zo mata ba za ta yi jini ba sai ta yi lissafin wata uku kawai ba daga lokacin da mijin ya sake ta ba domin lokacin da mijin ya sake ta ta tsaya jiran jini yanzu ne aka zo mata cewa ba za ta yi jini ba sai ta kirga wata uku gaba shikenan sai ta yi aure in har an tabbatar mata ba za ta jini ba an ɗaya tsammani ta zama ya isa wala iya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wala ila mahid don haka ta shiga cikin ya isa wallahu ta'ala ala akwai saura na'am to wannan tambayar kuma cewa take a shi yana tambaya ne akan cewa yaya matsayin waɗanda wato yaya matsayi game da kuɗin goro da ake ba wa ma'aikata alhali kuma ana biyan su salarin su wannan wani abu ne nau'i na rashawa yake magana a kansu saboda haka maganar kuɗin goro ba a san kuɗin goro ba sannan sai ce shi kuma ma'aikaci ne na cikin gida a cikin gida yake aiki ko watakila irin babban gida an ajiye shi ko share-share ko makamantansu to idan aka yi baƙi suka zo taro a wannan gidan da yake aiki yawanci sukan ba su wani abu na kyauta to yaya matsayin wannan kyautan da suke ba su a wannan matsayin wannan kyautan da suke ba ku wannan halal ne tausayin ka suka ji suka baka saboda haka halal ne kyautan da ake bayarwa ba abu nan ba wancan wani ma'aikaci ne mai aiki akan kaza sai aka ce shine mai biyan mutane kuɗin su a ma'aikata da ya biya su kuɗin sai suka ba shi kyauta wannan ita ce ake maganar matsala amma wannan mutum mai dan shara da dan gyare-gyaren gurin da za su zo su yi taro suka zo suka yi taro sai suka baka kyauta ai wannan kan kawai shikenan falillahi alhamdu wal min sai a gode wa Allah sun ji tausayi kuma sun ba da kyauta saboda haka Allah ya saka musu da alkhairi na ƙarshe kuma shine wanda suka yi tambaya ce shi aikin agaji ne suke yi kuma akan wayi gari ranar juma'a suna aiki a masallacin juma'a har liman ya zo yana hudu ba kuma akwai inda ya kamata su gyara na sahu abin da yake al'asulu shine dama yawanci mutane an zo kafin kafin fara hudu ba wannan shine abin da yake asali yawanci kowa yana nan kafin fara hudu ba kamar mu kuma yanzu yawanci kowa baya nan sai bayan an kusan kare hudu ba to shi yasa ake samun matsala don haka idan dai har ba wani abu ne wanda ake tunanin taɓa rayuwar jama'a ba ko wani abu wanda zai zama tashin hankali ga al'umma ba wanda aka tsaya ake neman kare shi ba ne don kawai wasu abuna ne yawanci mutane shine kurakuransu domin in mutum ya zo har liman ya shiga yana hudu ba to fa mala'ikun da suke rubuta ladan an zo din sun riga sun nade za su saurari hudu ba kaga mutum zai zo shi yasa wani zai zo masallacin juma'a baya riskan komai sai koyi irin wanda shi yana nan yana rige da liman sauri yake ya riga liman shiga kafin ya shiga don da ya shiga kawai za a nade takardu haka mutum ya kamata ya zo da wuri wani yakan samu ladan da ya kai raƙumi amma wani baya karewa sai da ladan da ya wuce koyi ba girmansa wani kuma zai zo kawai juma'ar ma sai abin da hali yayi saboda ana hudu ba yana magana ko yana waya ana hudu ba yana waya akwai matsala a game da juma'ar ta sama tukunna to da haka in sun yi iya abin da suka yi illiman ya zo zai yi hudu ba yawanci yan agaji mukan ga da yan hizuwa sukan zazzauna idan za a fara hudu ba amma wanda za su kula da dukiyar jama'a ko kuma rayuwar al'umma su wannan larura ne abuna ana iya kula har lokacin da za su tsaye da sallah suna tsaye cikin nutsuwa suna sauraron hudu ba wannan lokacin wannan ya halatta wallahu ta'ala alam malamai da yawa duk sun yi fatawa akan haka musamman malaman baya bayan nan na abu ne malamai manya manya na duniya a yanzu duk sun yi fatawa akan halaccin haka wallahu ta'ala alam saboda haka insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba za mu tashi daga kan ayar da muka tsaya a cikin suratul ma'ida muna fata Allah ya taimake mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين
Allah subhanahu wata'ala ya koma magana akan maganar wasiya wadda mamaci yake yi idan zai rasu wasiya takan faru ne da izinin Allah ba kowa bane yake iya faɗan abubuwa idan ya doso mutuwa wasu kuma Allah subhanahu wata'ala yakan ba su iko su faɗi wasu abubuwa muhimmai idan sun zo mutuwa sannan duk wanda Allah ya ba shi ikon faɗin wasu abubuwa to yakan faɗa ne a madadin cewa shi wani ya wakilce shi domin shi ba zai iya ba domin ya riga ya mutu ya rasu to babu wani abu da zai iya yi wa kansa haka shi abun tausayi ne lokacin da ya ambaci abun da yake so a masa ko da dukiyarsa ko da wani abu domin ya tabbata cewa lallai zai rabu da duniya kuma in dai baya nan ba zai iya yi ba sai in wani ne ya yi masa haka yana da akwai tausayi cikin cewa wane ya ce bayan ransa a yi kaza a yi kaza a yi kaza domin ya tabbata cewa shi kam ya riga ya zo ƙarshe kuma sannan in ba a yi ba shi ba zai iya zuwa ya yi ba don haka wanda ya ji ya kamata ya ji tausayi ya yi wannan abu sannan idan an zo yin wasiya ana so a saurari mamaci duk abin da yake faɗa duk abin da zai faɗa ko da ya kai muryarsa ba ta fitowa ana so a kai kunne kusa da bakinsa a jini yake faɗa sannan wanda zai saurare shi ana so ya yi saurare na gaskiya ya faɗi abin da ya faɗa haƙiƙanin abin da ya faɗa domin yana iya kawo rikici yana iya kawo wasu abubuwa kuma yana iya taɓa mutuncin shi wanda ya rasu ɗin ko kuma ya zalunce shi da haka ake so ya faɗi iya gaskiyar da zai faɗa shi yasa idan mutum zai yi wasiya ana son adilai mutane masu adalci ya zamanto su ne suke kewaye da shi don su saurari wannan wasiya tasa don a zartar da ita kamar yadda ya faɗe ta shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da suka yi imani shahadatu bainikum ba da shaida a tsakaninku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarci ɗaya daga cikin ku hinal wasiyati lokacin da zai yi wasiya to shaida tsakaninku in za a yi ga yadda za a yi shine isnani zawa adalin minku a samu mutum biyu zawa adalin ma'abuta adalci minkum daga cikinku malaman suka ce minkum daga cikinku ku musulmai wasu malaman suka ce minkum daga cikin kabilar ku kabilar wanda zai rasu din wasu malaman sun ce kabila ake nufi ko dangi ake nufi amma dai sun fi magana akan kabila wasu malamai kuma suka ce minkum daga cikin ku mu'minai wadda addinin ku daya aw akharani min ghairikum idan kuma ba ku wa'inda kuke addinin ku daya to aw akharani ko a samu mutum biyu min ghairikum daga wasunku wa'inda ba addinin ku daya ba shine malamai suka ce daga ahlul kitab yahudu da nasara in antum darabtum fil ardi idan ya kasance kun yi tafiya ne wato kun yi tafiya mutuwa ta zo wa ɗayanku zai rasu zai yi wasiya to a samu mutanen da suke addinin ku ɗaya da shi mamacin ku da kuke tare da shi idan kuma babu wanda kuke kan addini guda to ku samo ahlul kitab shine akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi in kun yi tafiya ne kuna wani gari inda ba ku ne zalla ba fa asabatkum musibatul maut sai musibar mutuwa ta zo ta same ku to a wannan lokaci a tsaye da mutum biyu wanda za su yi shaida idan suka zo suka saurari abun da ya faɗa to ku kuma idan kuka zo za ku saurari abun da suka jiyo daga bakin wannan mamacin bayan an dawo daga garin da ya rasu to sai ce ga mutane biyu na wanda suna tare da shi su ne suka ji abun da ya faɗa ko kuma wa'annan mutane biyun ba musulmai ba ne amma sun ji abun da ya faɗa suna daga cikin ahlul kitab to sai a zo tahbisunahuma Allah ce za ku tsaye da su min ba'di salah bayan an idar da sallah wasu malamai suka ce ba da salatul asr bayan sallar la'asar wasu malamai kuma suka ce in ma ba ma mutanen da addinin ku ɗaya bane min ba'di sala bayan sallan su su wato ma'ana da zaran an idar da sallah a inda suke ibada in ahlul kitab ne daga tahbisuna ma min ba'di sala shine bayan sallan su in ba addinin ku ɗaya ba ko kuma min ba'di sala bayan sallar la'asar in addinin musulunci suke yi idan aka tsaye da su a wannan lokacin bayan an idar da sallah malamai suka ce bi hadaratil jama'a a lokacin da jama'a suna nan ba su gama watsewa ba sai liman ya tashi ya ce akwai wa'inda za su tashi su yi mana bayanin wasiyar da wane yayi za su faɗi magana tsakanin su da Allah kamar yadda suka ji ya faɗa to shine sai Allah ya ce fa yuqsimani billahi in irtabtum in irtabtum in har kun yi kokonto game da su to fa yuqsimani billahi su rantse da Allah kowane ɗaya daga cikin su ya rantse da Allah ma'ana ba a buƙatar rantsuwa a gurin su sai in kun yi kokonton cewa anya ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ko kuma su ahlul kitab ne ba musulmai ba kuna kokonton gaskiyan su haka ana yin rantsuwa ne inir tabutun ba kai za a fassara ayan cewa tahbisuna ba min ba'di salati fa yuqsimani billahi kawai za ku tsaye da su bayan an idan da sallah shikenan sai su rantsa da Allah ba a'a Allah ya ce fa yuqsimani billahi in irtabtum in kun yi kokonto ne cikin harkar za su faɗi gaskiya ko ba za su faɗi gaskiya ba to fa yuqsimani billah anan sai a nemi su rantsuwa sai su rantsa da Allah kowane ɗaya daga cikin su zai rantsa da Allah in zai bada shaida za su ce la nashtari bihi samanan qalila mu ba za mu sai da wannan rantsuwar ba la nasari bihi hidin abdamir ya udu ila alƙasam din da za su yi rantsuwa saboda haka ba za mu sayar da shi wannan rantsuwan samanan kalilan wani abu dan kuɗi kaɗan ba samanan kalilan la nasari bihi samanan ba za mu sai da shi wani dan kuɗi ba amma kalilan a tafsiri amma ba kalilan a cikin alqur'ani anan samanan wani dan kuɗi kalilan in ji malaman tafsiri wato wanda bai taka kara ya karya ba walau kana za qurba ko da kuwa dangin mu ne na jini ba za mu je mu sai da rantsuwar mu dan wani abun da bai taka kara ya karya ba ma'ana rantsuwan nan da muka yi mun rantsa ne tsakaninmu da Allah za mu faɗi abin da yake shine gaskiya wala naktumu shahadat Allah sannan ba za mu ɓoye shaidar Allah ba Allah ne ce mu ba da wannan shaidar kuma Allah ya san abin da shi ma ya faɗa za ka ba za mu ɓoye abin da Allah yake shaida a kansa ba inna lalle mu idan lamin al'asimi tabbas muna daga cikin mutane masu zunubi za su faɗi haka ya ce abin da ya ce shi ne kaza da kaza da kaza a yi kaza da dukiyansa a ba da kaza da dukiyan ko a gina kaza ko a yi kaza saboda haka sai su bayyana a wannan lokaci Allah ta fa'ina usira ala annahu mastahaqqa isman idan sai aka ji aka gano cewa lalle wa'innan mutanen sun cancanci zunubi ma'ana abun da suka faɗa ba daidai bane sun ɓoye wani abu sun yi ƙari ko sun rage to fa akharani ya qomani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim min alladhina istahaqqa alaihim al-awwalani a wata qira'a ko al-awlayani a wannan qira'a ne to Allah subhanahu wa ta'ala ce fa in usira ala annahu mastahaqqa isman idan an ga cewa sun yi ƙari ko sun yi rage a cikin wannan wasiya din abin da suka faɗa to fa akharani ya qumani to a tada mutum biyu wasu daban amma min alladhina istahaqqa alaihimul awlayani daga cikin waɗanda istahaqqa alaihim rabon gadon wancan wanda ya rasu suna da gadonsa daga cikin za ta shine min alladhina istahaqqa alaihim shi yasa wata kira min alladhina tuhiqqa alaihim daga wa'inda ake ganin an cancantar musu cin gadon wancan daga Allah subhanahu wataala ko kuma min alladhina tahaqqa alaihim daga wa'inda lalle ya cancanta su ci gadon wannan mutumin sai su tashi idan suka tashi fa yuqsimani billah wato ba ana nufin ba a fassara gurin da cewa min alladhina tahaqqa alaihim al-awlayani daga waɗanda suka fi cancanta a kan na farkon ba a ana nufin daga waɗanda suka cancanci gado sama da wa'incan domin wa'incan kawai su suna ba da shaidan wasiya ne ba tare da alaƙa ta dangantaka ta duniya cikinsu ba ta fito su cancanci gado ba amma wa'innan na bayan su kuma a cikin magada ake so a tada mutum biyu su kuma fa yuqsimani billah sai su rantse da Allah la shahadatuna tabbas shaidan da muke bayarwa a haƙƙo ita tafi gaskiya min shahadatihima daga shaidan da su suka bayar amma sai dai a gane cewa su wayannan biyu na baya wanda suke dangin mamaci wanda suka cancanci gado su shaidan da za su bayar za su ba da shaida ne bayan su rantse za su rantse da Allah cewa abin da yawancin mutane biyu suka faɗa ba gaskiya bane sun yi lagi ko sun yi ƙari ba wai za su ba da shaida ne a kan abun da shi wancan mamacin ya faɗa ba domin ba mamaki ba ta nan ba ta nan aka faɗa amma sai aka gano cewa wa'innan sun yi rashin gaskiya a cikin abun da suka ji daga gurin wanda ya rasu to sai a tada wa'inda za su ci gado biyu daga cikinsu su rantse da Allah cewa lallai su shaidar da suke bayarwa akan cewa wa'innan sun yi ƙarya cikin abin da suka jiyo daga gurinsa a haƙƙu shine yafi ba shine gaskiya sama da shaidar da suka bayar na cewa ga abin da suka jiyo daga gurin mamacin an gane magana su wa'innan suna kore shaidar wa'innan ne saboda sun gano ƙarya a cikinta shine ga dalilin rantsuwarsu shi yasa aka zaɓo magada su kuma wancan sun ba da shaida na cewa ga abin da suka ji daga kunna daga bakin wanda ya rasu da ka yi wani nan za su rantse sannan sai wa ma ta daina tabbas ba mu ƙetare iyaka cikin haƙƙinsu ba ba mu yi ƙetare iyaka cewa muka kala musu cewa ƙarya suke cikin abin da suka faɗa ba a'a abin da muka faɗa gaskiya ne cewa sun yi ƙari ko sun yi rai inna lalle mu idan in ko muka ƙiri ƙarya muka faɗa muka ƙetare iyaka a cikin haƙƙinsu lamina zalimi na tabbas muna cikin azzalumai domin mun yi zalunci ta yadda muka faɗi ƙarya ko kuma muka ce sun yi ƙarya alhali ba ƙarya suka yi ba idan aka yi haka to sai zamanto maganar wasiyar wa'incan ya zama ba gaskiya ba amma wa'innan sai su tabbatar da menene gaskiya in ma wani ne ya ba su labari in ma menene to sai su yi bayani su dai suna cikin magada don ka waccar wasiya ta rushe in har suka yi rantsuwa da Allah su wa'innan magadan suka faɗi wannan magana to wancan maganar da wa'incan suka yi ta rushe sai a zaɓo gaskiyanta in ba a gano gaskiyanta ba shi kenan kawai sai a haƙura sai a raba gado magada su rantse da Allah cewa wasiyar da mamacinsu da ya yi wanda za su gada sun ce ba gaskiya aka zo aka faɗa ba to anan ba za a gino akan ƙarya ba kuma sun rantse da Allah kuma suka ce wa ma ta daina wancan kuma sun rantse da Allah suka ce la nashtari bihi samana walau kana za qurba wala naktum shahadat Allah inna idan la min al-asimin wa inna kuma suka ce wa ma ta daina inna idan la min al-zalimin to sai a bar wasiyar domin yin wasiyar ya zamanto zai kawo zaune tsaye anan sai a bar wasiya sai a yi aiki da maganar magadan shikenan sai a tafi duk in an je gaban Allah Allah subhanahu wataala zai bayyana gaskiyar abu idan har magadan nan don kawai kar gadon su ya ragu ne suka ki azartar da wasiya to ranar tashin alkiyama za su biya wannan abu shi yasa Allah subhanahu wataala ce zalika adana an ya'tu bi shahadati ala wajhiha wannan shine mafi kusaci da su zo da shaida ala wajhiha a bisa fiskanta yadda ya dace a faɗe ta in dai akwai wannan sarƙaƙiyan tarnaƙi da Allah yi wa mutane wa'innan sai su rantse da Allah ga abin da za su faɗa wa'innan sai su rantse da Allah ga abin da za su faɗa wannan shine hanya mafi kusacin kai mutane zuwa ga su faɗi shaida kamar yadda Allah yake so a faɗa Allah subhanahu wataala ya ce aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim wannan kuma shine mafi hanyar da zai sa su wa'incan saboda tsoron su na farkon saboda tsoron a da rantsuwarsu bayan sun rantse da Allah sannan wa'innan mazada za su da rantsuwarsu a juyar da ita a ƙi amfani da ita wannan zai sa in sun rantse su faɗi gaskiyar abin da aka faɗa wato za su faɗi gaskiyar abin da suka jiyo daga kunnen daga bakin mamaci saboda suna jin kunyar kar a da rantsuwarsu wannan yake nuna hatta a bani isra'ila suna jin kunyan kunya abu abin suna jin nauyin a ce sun ji kunya har yanzu idan ka lura ba turawa za ga turawa yahudawa wanda ba musulmai ba ko turawa nasarawa inda ba musulmai ba saboda jin kunyar duniya suna iya haƙura da wani abu shine au ya khafu an turar da aimanun ba da aimani wani yana iya sauka daga matsayi saboda jin kunya wani zai zo akan ya rantse a ce ƙarya yake yi to gwanda ba bai zo ya faɗi wannan abun nan din saboda haka wannan sifa ce ta Allah da ya faɗa mutane masu jin nauyi za su iya jin kunya amma mu yanzu a rayuwar musamman in ka dawo da ita Najeriya za ga ba su yake jin kunya ba mutum kawai zai ya tabbatar ba gaskiya ke ba amma zai rantse da Allah da girman Allah da sauransu a tafi kawai shi kawai shi ya zaɓi a kan su zo su ji kunya a ce ba su bane ko kuma maganar su ba haka bane alhali ba hakan bane ko akan maganar su ba haka bane ko kuma a kan a ce su wane ne suka gamu wannan abu to wallahi gwanda duk abin da za su yi za su so da kake su rantse da Allah ba tare da jin kunya ba alhali Allah yana cewa aw yakhafu an turadda aymanu ba da aymani bature akan azo ya tsaya kai da fata yana ganin cewa gaskiya ne sannan a da shi baya a ƙaryata shi wannan yana iya sa wani bature ma yana iya rataye kansa saboda bai da imani wani kuma yana iya sauka daga babban matsayi saboda an ji kunya ya ji kunya akan ya ji kunya abun nan amma mu a Najeriya muna iya abun kunya ne amma sai mutum ya jure ya yi kememe ya bushe idonsa ya zama cikakken marar kunya din a tafiya haka Allah ya kiyaye Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u ku saurari maganar da Allah subhanahu wataala yake faɗa kuma ku saurari wasiya yadda take sannan ku bayyana ta yadda take wallahu la yahdi al fasiqin Allah bai shirye da mutane fasikai bijirarru wanda suka bijire wa dokokin Allah to ba za a shirye da su hanyar tafiya aljanna ba ranar tashin alkiyama Allah kiyaye mu na
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tunatar da mutane tsayuwa gaban Allah ran da za a tsaya ga manzanni ga waɗanda aka aiko manzanni Allah ta yau mai jima'ullahu rusula ranar da Allah zai taro manzanni gaba ɗayansu ga mutane al'ummominsu gaba ɗayansu fa ya sai Allah ya ce ma za ujibtum menene ansar al'ummominku gare ku lokacin da na aike ku da saƙo me al'ummominku suka yi wani irin response suka yi wato wani irin ansawa suka yi ga kiran da kuka yi musu qalu sai manzanni gaba ɗayan su ce la ilma lana ya Allah ba mu sani ba malamai suka ce ni hauli zalikal yau saboda tsananin wahalar yanayin razana da firgita na wannan ranar manzanni za su ce la ilma lana ba mu sani ba ya Allah sun ma manta me mutanen suka yi musu saboda tsoron wannan rana wannan fa manzanni kenan wanda za su tsira su tsirarru ne insha Allah ta'ala amma saboda yanayin yadda suka ga Allah yake da kuma yadda inin yake a wannan ranar in aka ce ma za ujibtum Allah ne yake tambayar su ma za ujibtum me aka amsa muku a duniya qalu sai su ce la ilma lana mu ba mu sani ba ya Allah sun manta saboda firgita a wannan rana to waye isa ya ce shi wani ne a wannan rana babu wanda ya isa babu wani wanda ya isa ya tinkaho a wannan rana ko ya ce shi wani ne ko zai tsaya wa wani ko zai warkar da wani babu shi domin manzanni da kansu magana a ma za ku jikin me mutanen ku suka yi muku yanzu a nan duniya ne aka ce wanda kake za ka yi shari'a da shi ce me ya maka ai sai Allah sabon da za ka wada wani idan ya tsaya ya rinka bayani don kawai dai a tabbatar da laifi akan wancan to amma gashi nan gaban Allah ne Allah zai ce ma za ujibtu me aka ansa muku qalu la ilma lana imam shaukani rahimahullah ta'ala shi kuma yace qalu la ilma lana za su ce ba mu da wani sauran ilimi ne ai indaka a gurinka ya Allah kana nan waye isa ya ce wani abu kafi mu sanin abin da suka faɗa ya Allah ma'ana ba za mu iya magana ba alhali kana nan anta allamul ghuyub masanin abin da yake boye waye isa ya magana a cikin mu ba za mu iya cewa komai ba shine la ilma lana haka wasu kuma malamai suka ce qalu la ilma lana haibatan saboda haibar Allah subhanahu wataala Allah da kansa yake magana ma za ujibtum me aka ansa muku ku yi mana bayani qalu la ilma lana saboda haiba ba za su iya magana a gaban Allah ai ko a duniya akwai inda idan mutum ya samu kansa sai ga ya kasa magana a gurin akwai wanda zaka ga in an kawo shi gaban jama'a ba zai iya magana ba wani an kai shi gaban wani mutum ba zai iya magana ba wane yana gurin saboda haka sai ya harɗe sai ya kasa magana ba laifinsa bane ko ba wai bai iya magana bane ko ba ba kuma ba yi da ilimi bane a'a yana da duk wa'annan abubuwan amma haibar wancan wanda ya gani balle Allah subhanahu wataala ki ma za ujutum saboda haka haiba za ta sa mala'iku abuna manzanni kasa cewa komai dama Allah ya ce sai ya tambaye su fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin za mu tambayi waɗanda aka aika wa manzanni kuma za mu tambayi manzannin shine ma za ujutum me aka ansa muku ku yi mana bayanin abin da al'ummominku suka muku qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ya Allah innaka lalle kai anta kai ne allamul ghuyub masanin gaibi allamu duk inda gaibin ya kai Allah ya san shi na'am
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس بالمهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce id qala Allah ya Isa ibn Maryam wasu malamai suka ce a filin kiyama wasu malamai suka ce lokacin da Allah zai ɗaga shi sama lokacin da ya zo zai ɗage shi ya tafi da shi sama a duniya kenan id qala Allah ya Isa ibn Maryam ka tuna wa al'umarka lokacin da Allah zai ce wa Isa dan Maryam wasu malamai da suka ce a filin kiyama ake nufi amma Allah ya kawo shi da sifar a wato da siga ta mazi saboda tabbas abin zai faru ne kawai babu kokonto shi yasa mace Allah ya amfani da cewa in qala Allah yayin da Allah ya ce ya Isa ya kai Isa amma bi ma'ana yayin da Allah zai ce ne ranar tashin alkiyama amma yayi amfani da cewa yayin da Allah ya ce ne saboda karfin tabbas din abin zai faru iz qala Allah ya Isa ibn Maryam ka tuna musu lokacin da Allah yake cewa ya Isa ibn Maryam lokacin da Allah zai faɗa ya isa dan maryam uzkur ni'mati alayka ka tuna ni'imata a kanka wa ala walidatika da kuma ni'imar da nayi wa mahaifiyarka malamai suka ce ni'mati alayka shine lokacin da na halicce ka ba tare da mahaifi ba wa ala walidatika da kuma ni'imar da nayi wa mahaifiyarka shine lokacin da jinjirin da ya haifa ake tuhumanta a kansa shine kuma ba ta kariya domin Allah subhanahu wataala ya sanya jinjirin yayi magana da an yi shuru kawai jinjirin yayi shuru da bai zama abun mamaki ba sai ai ta tuhumanta kawai da cewa ta yi kaza ta yi kaza amma jinjirin da aka haifa ake tuhumanta a kansa din sai Allah ya ba shi daman yin magana ya fi ba da kariya ka garin haka ba sai zaman to ba maganar yanzu Maryam ta yi kaza ake yi ba sai dawo kawai to wannan jinjirin ma ya zama Allah ita ma ta zama Allah wannan haka suka faɗa hashahullah Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga wannan haka maganar cewa Maryam ta yi kaza na shashanci ya kauce gaba daya sai aka daina maganar shashanci game da wannan yaron wanda da ana tuhumanta ne cewa shashanci ta yi amma da yaron yayi magana yana jinjiri ran da aka haife shi to shikenan sai zama kariya to wannan ni'ima ce ga ita Maryam babbar kariya ce yaron Jurayji shi ma da Allah ya bashi kariya ai dan ne yayi magana yace ni dan wane ne ya faɗi makiyayin da yayi mata ciki yayi mahaifiyarsa ciki a hali da an yi sharri wa Jurayj duk da cewa sakamakon addu'ar mahaifiya ne to wannan wancan kuma wani tarihi daban don haka anan ba da kariya gare ta mafi girma shine sanya dan yayi magana domin duk wani mutum da zai yi magana a wannan lokacin zai ce a kai dai kawai dama kana goyon bayan ta dama mun san kuna tare yayi tun da ta za ka ba wani mutum kai wani ma zai ji tsoron zuwa kar ma a ce shi ne wanda ya cikin don haka sai zamanto sai Allah ya bada kariyan sai zama yaron ne zai magana don haka Allah subhanahu wataala ya ce udkur ni'mati alayka ka tuna ni'imata akan ka ta yadda muka haife ka ba tare da mahaifi ba wa ala walidatika da ni'imata akan mahaifiyarka ta yadda aka sanya kariya gare ta ta yadda kai kai magana iz ayyatuka bi ruhil qudus lokacin da nake karfafarka da mala'ika jibrilu tukallimun nasa fil mahdi wa kahala kana magana wa mutane fil mahdi kana jinjiri kana cikin wato tsumman bargon da ake rike dan jinjiri da shi wa kahala sannan kuma kana kiran mutane zuwa ga tauhidi wato tukallimun nasa tun kana dan jinjiri kana yi wa mutane magana magana da kake yi kare mahaifiyarka da tauhidi kare Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi Allah ba shi da ɗa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya cancanta abota masa kuma kai bawan Allah ne ba dan Allah ba shi ne fil mahadi wa kahala kuma sannan har lokacin da ka zama dattijo ma kana magana wa mutane cewa abauta wa Allah shi kadai kuma kana cewa kai bawan Allah ne ba dan Allah ba ma'ana fil mahadi wa kahala wannan ba karamin ni'ima bane a ce tun mutum yana yaro yana da tarbiyya mai kyau har ya girma ma yana da tarbiyya mai kyau har ya zama dattijo ma yana da tarbiyya mai kyau wannan magana wannan ni'ima ce ga bayin Allah wadda Allah ke wa yansu daga cikin bayin sa Allah samu cikin haka Allah ce wa in allamtuka alkitaba ka tuna lokacin da na sanar da kai littafi shine at-taura wal hikmata na baka annabta na sanar da kai ilimin annabawa shine sunna wat taurata na sanar da kai at-taura wasu malamai suka ce alkitaba iya rubutu wasu malamai suka ce alkitaba alqur'ani Allah ya sanar da shi cewa za a saukar da alqur'ani bayan sa kuma ga sifan alqur'ani don haka alkitaba yana iya zama iya rubutu ya iya rubutu ko kuma alkitaba littafin alqur'ani ko kuma alkitaba littafin abin littafin alqur'ani ko kuma iya rubutu ko kuma littafin at-taura ko kuma jinsin littafin da Allah ya saukar dukan sun shiga ciki duka malamai sun bayyana wal hikmata da sunna wato ilimin annabawa wat taurata da at-taura wal injil da al-injil duka wannan Allah ya sanar da kai wa istakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi idni ka tuna lokacin da kake halittawa wato kake ginawa daga laka ka hay'ati at-tayr sifan tsuntsu bi idni ta Allah da izini na abin da yasa dalilin wannan sifar tsuntsu din da ya halitta ya yi hura a cikinsa tsuntsun ya tashi ya zama mai rai suka ce shi ma ya zama Allah to don Allah ya kawar da cewa shi Allah ne sallata bi izini da izini na kake yin wannan ne fatan fuku fiha sai kai hura a ciki fatakunu tsairan bi izini sai ta zama tsuntsu da izini na sai Allah ya jingina aikin zuwa ga cewa da izinin sa ne abun ya faru don a gane cewa Isa ba Allah bane bawan Allah ne wani Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake zartar da wa'in abubuwan da izininsa wa in kafaftu bani isra'ila an eh wa tubri'ul akmaha wal abrasa sannan kana iya warkar da makaho da kuma kuturu wanda ba shi da yatsu bi izni nan ma da izinina domin wasu da suka ga annabi isa yana iya shafa makaho idan sai dawo yana iya shafa kuturu idan a yatsunsa su dawo sai suka ce wannan in ba Allah ba wa zai wannan aiki shine sai Allah ya ce bi izini da izini na kake don haka Allah ne ya ba shi daman yayi haka shi ba Allah bane Allah ce wa in tukhrijul mauta bi izni ka tina lokacin da kake taso ka fito da matattu bi izini da izini na annabi isa zai zo kabarin wane sai banu isra'ila su ce wannan dangin wane sunansa yana cikin wannan kabarin in daga ce kai annabin allah ne ka taso da shi sai ya kira sunansa sai mutumin ya sai kabarin ya tsago sai mutumin ya fito bi izini allah ce da izini na wa in kafaftu bani isra'ila anka ka tuna lokacin da na kame hannun bani isra'ila lokacin da suka zo za su kashe shi suka haɗa baki da sarkin wannan lokacin aka turo wasu zai annabi isa alaihi salam yana cikin gidan yana cikin daki suka suka kewaye gidan suka kewaye dakin saura kawai a shiga a kamo shi a kashe shi Allah subhanahu wataala ya sai na kame hannunsu daga kai suna gurin aka sawa annabi isa bacci don tsabar nitsuwa kar ma hankalinsa ya tashi yayi bacci yana bacci sai Allah ya aiko a daga shi saboda haka sai aka kawai mala'ika annabi isa yana daguwa ta saman dakin aka fita da shi aka yi sama da shi haka na kame hannunsu daga cutar da kai wa iz kafartu bani isra'ila anka haka ya faru da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin lokacin da suna suka zo suka kewaye gidan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki suka kewaye dakin da yake ciki sai aka sanya musu bacci su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ga sunan kawai a tsaye da makamansu suna zazzaune kawai dukan sun yi bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta tsakanin su ya fita ya tafi haka Allah ya kame makircin su daga kansu ya mai da shi kansu ya kame makircin su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan ya faru da annabi Isa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wa iz kafartu bani isra'ila anka iz ji'tahum bil bayyinat yayin da ka zo musu da hujjoji bayyananu فقال الذين كفروا منه ولا مسك كافرت daga cikin sai suka ce in hadha illa sihrun mubin wannan abun da ka zo da shi ba komai bane face sihiri bayyananne alhali ba sihiri bane aya ce ta Allah subhanahu wata'ala rayar da matacce warkar da makahu warkar da kuturu sannan yayi gina ƙasa laka ya zama da shi sifan tsuntsu yayi huri cikinsa ya zama tsuntsu duk wannan tsari ne na Allah ba sihiri bane ayoyi ne daga Allah mu'jiza ga annabin Allah shine annabi Isa alaihi salam dan Maryam duka wannan suka bijire suka ki su yi imani wasu kafirai daga cikin suka ce sihiri ne ba za su yi imani na'am
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz auhaitu ila al-hawariyina karantawa al'umman ka lokacin da labarin hawariyawa sune mutanen annabi Isa alaihi salam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya samu mafi alkhairin sahabbai ba sa musu ko kadan aka abin da ya ce musu amma dukkan sauran annabawa kaga banu Isra'ila da suka yi imani da annabi Musa alaihi salam sune suka zo suke cewa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard min baqaliha wa qiswa'iha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha wai su albasa ake so akan nama da yake so kwa su ci irin naman da suke so in dafaffe mutum yake so ya ci in kuma a soyayye yake so in gashashe yake so sannan kuma da darba a zo a lasa kaman zuwa ga zaƙi kuma kaman nono ha yanzu a ce a goshi kawai fata tana ƙara canjawa ya suka ce a su yanzu albasa a fito da musu da abin da yake cikin ƙasa tsabar bijirewa kenan wannan wanda suka yi imani aka yi gwagwarmayar fir'auna da su suka gudu suka tsira su ne suka zo ce gaya wa annabinsu wannan annabi isa alaihi salam shi ma wannan ga sunan sun yi imani da shi su ne wanda suka yi gwagwarmaya suka abin nan duk da cewa an samu daga cikin su wanda suka je suka kai bayanin inda annabi isa yake ɓoye suka kai bayani gurin wannan sarkin aka zo za a kama shi a kashe shi allah ya tsere da shi amma daga cikin su ne hawariyawan wanda ba su saba wa annabi isa ba suna shi ne amma sai ga sunan kuma har yanzu su din ma ga su amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbansa a duk abin da yace shi suke in qala siru ajiddu sayra juhdahu aw qala uju alaina sa'atan rabu in yace ku tafi tafiya suke cikin sauri ko in yace tsaya ba sa daga kafa anan kawai suke haka annabi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala yace wa iz awhaytu ila al-hawariyina lokacin da nayi wahayi zuwa ga hawariyawa an aminu bi cewa ku yi imani da ni ba imani na gaskiya wa bi rasuli da kuma manzona annabi Isa alaihi salam qalu sai suka ce amanna mun yi imani washhad bi annana muslimun ya Allah ka shaida lalle mu ko kai annabi Isa alaihi salam shaida lalle mu mun kasance masu miƙa wuya mun miƙa wuya ga al'amarin Allah so da suka ambaci kansu musulmai don haka addinin da annabi isa ya zo da shi shine musulunci ba a ce kiristanci ba sai bayan annabi isa da shekara casa'in aka ambaci addinin da ya zo da shi kiristanci amma ba annabi isa ne ya ambata ba shi abin da ya ambata shine abin da ya zo da shi shine musulunci suka ce washhad bi annana muslimun ka shaida ya kai isa alaihi salam mun mun zama musulmai mun mika wuya ga Allah id qala al hawariyuna yayin da hawariyawan da kansu suke cewa ya isa ibn maryam ya kai isa dan maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama a wata qira'a hal tastati'u rabbaka shin zaka iya tambayar ubangijinka zaka iya tambayar Allah shine hal tastati'u rabbaka zaka iya tambayar Allah cewa an yi nazira alaina ma'idatan minas sama ko kuma hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka zai iya an yi nazira alaina ma'idatan minas sama ya sauko mana da wani tiran abinci na liyafa minas sama daga sama wannan kuma masu imanin da suke faɗin wannan qala sai ce musu ittaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in dai daga gaske kuke ku mu'minai ne qalu sai suka ce nuridu an na'kula minha muna so ne mu ci daga wannan abun da muka roƙa din imamu shaukani ko ibnu kasir rahimahullahu ta'ala sun ambaci cewa da annabi isa alaihi salam ya umarce su yi azumi na kwana talatin in suka roƙi Allah abinda suka roƙi Allah Allah zai karba zai ko biya musu bukatansu to shine suka yi azumi na kwana talatin suka ce to yanzu abin da muke so shine Allah ya sauko mana daga sama suke so su ga tire din abincin ko daron abincin yana tawowa daga sama ya zo ya fadi gaban su Allah subhanahu wataala ya fifita su da ilimi ilimin su sai ya zamanto ya yana jan su zuwa ga wasu abubuwa na tambaya na kure yawanci idan mutum mai ilimi in ba shi da ladabi sosai in zai ma tambaya ko a cikin aji dalibai idan wani shi yana dan jin kaman ya dan san wani abu hakan nan to in zai ma tambaya in ba shi da ladabi sosai to sai kaga wani abu nan ji jin kansa yake shi wani ne sai rinka ma tambaya ta kware ta kure to kaza kuma to yaya kaza kuma kana ba shi ansa yana gaggawa yana wucewa yana abun nan irin wannan in malamai sun gane su mai da shi fanko a gaban ɗalibai yan uwansa tukunna sannan su nuna masa ladabi yadda yake akwai wanda za ga suna jiji da kai ba su da ladabi ilimi ina ƙara ladabi ne ba yana ƙara girman kai ba to su bani isra'ila suna da ilimi suna da sanin duniya da ka suke so su suna so su tabbatar ne daga sama a tire din yana zuwa ko kuma idan tana tahowa annabin Allah sai wannan tambaya nuridu an na'kula minha muna so ne mu ci daga kuma ma'ida din idan ta zo wa taqma inna qulubuna in muna gani ta taho daga sama ta sauko ta sauka a tsakanin mu to taqma inna qulubuna zukatan mu za su nitsu cewa eh lalle Allah ne ya aiko ka kuma lalle Allah yana sane da mu kuma abin da muke kai gaskiya ne wa na'lamu an qad sadaqatana kuma lalle za mu san cewa eh lalle magana da ka gaya mana in Allah ya in muka yi azumi kwana talatin duk abin da muka roƙi Allah Allah zai bamu to za mu tabbatar cewa eh maganar kan nan gaskiya ce har yanzu mun suna magana akan annabin su wai suna so su gane gaskiyarsa kuma ya riga ya gaya musu yace inda suka yi azumin kwana 30 kuma su kuma suka yadda suka yi azumin kwana 30 ne to amma fa kwana 30 din da suka yi azumi to shine ko wannan tambayoyin suka zo saboda haka muna so zuciyar mu ta nitsu eh lalle Allah ya yarda da mu kuma abin da muke addini ne sannan kuma lalle maganar da ka faɗa cewa za a karbi addu'ar mu gaskiya ce to muna so mu tabbatar wa nakuna alaiha min shahidin ko muna so mu zamanto masu shaida wato mu zama halarce muna gani abincin ya taho da tire daga sama mu tabbatar da wannan wallahu ta'ala alam yanzu ne minti biyar ko dai minti biyar ya wuce kai ya cika fa ko yanzu time ya cika kenan yawa saboda haka yana ya cika ne yanzu ko saura minti biyar yawa ya cika ne yawa a to lokaci ya cika insha Allah ta'ala wa nakuna alaiha min ash-shahidin suka ce saboda haka insha Allah ta'ala in Allah kai mu lokaci ne na gaba gobe kenan muna raye insha Allah ta'ala zamu ci gaba daga inda muka tsaya wallahu ta'ala alam wannan shine abubuwan da suke ta faruwa daga gurin hawariyawa tsakanin su da annabin Allah amma za mu ji irin yadda annabin Allah shi kuma fusahar maganarsa da ladabinsa ga Allah subhanahu wataala a cikin ayoyi masu zuwa Allah ya samu dace والله تعالى عالم
Thank you. Thank you. sannan sai na biyu wanda ya ce an yi suna fama da duniya ya fi lafiya ciwon baya suna fama da duniya da wanda ya bata lafiya sannan wanda ya ce shi kuma da jiki wani nuka da ciwo ko kuma da bayu da san kawai ya samu na bayu haka da ya rubuta sannan wanda ya ce shi kuma Allah wani a nan ya tafi Allah ba da sauran gudunar da yake wanda kuma yake yana da yana da yana da yana da yana da wanda yake yi lafiya da wanda yake ya san da jira da wani wani ba da wani wani ya da addu'a Allah ta san gidan da aka tsara da da wanda yake neman aiki da kuma da yake neman fitarwa wa aiki da dai ko da kuma da yake neman Allah da sai ya tafi Allah shi ne yanka da kuma sauran abubuwa da wanda yake shi wani da ba ta wani lafiya a ƙarshe akwai wani wani a wurin da akwai court of Nigeria for National Connectivity and Youth Development. Haka da zai zafa a kasa musa hannu daga BSC Academy na wato wanda a wadda zai step from that to next. Cewa waɗanda suka yi apply wannan abinci daga nan gobe wato za a rubuta fara application sha ɗaya ga watan Julai ko kuma ne aka yi sha ɗaya ga watan Julai wani kwanci saboda ga wanda wani kwanci su da tafi sai su ji ɗari su kai na da za mu ci don karanta wa kawai suka da tanzania sai suka yi fasfo ko da kuma dakuna da yusuf da jiran dakuna da kiriya wanda bai ya kamata shi wani samun shi ba dan ne ma riga ya kuma da yake so a fara da kada suna hankali da
so dukkan wayanda suka turo suke bukatan bayan Allah su taya su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya biya musu bukatunsu wanda a, yake kokarin abunan yin aure bai samu aiki ba tukuna muna fatan Allah ya kawo masa aiki na kwarai Allah kuma ya azurta shi da yin wannan aure din da wanda yake ya sa gidansa a kasuwa bai samu ciniki ba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa wato kasuwa kasuwa da kuma ciniki akan wannan gida nasa Allah kuma ya albarka a ciki da wanda ke addu'a Allah ya shirya masa da yarsa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya shirya da ita dukan mu gaba daya Allah ya shirya mana da zuriyar mu gaba ɗayan su Allah ya tabbatar da digadiganmu da digadigansu bisa tsarin addinin Allah da wanda suke na rashin lafiya wanda nau'o'i daban-daban muna fatan Allah subhanahu wataala ya bawa kowa lafiya Allah ya ba su lafiya kowa da irin da ma wanda ba mu sake maimaita ambaton su ba an riga an karanta su kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya san bukatun kowa tun kafin ma ya rubuto takarda muna fatan Allah subhanahu wataala da wanda ababen hawan suka samu matsala duka dai suna bukatan a tasu cikin addu'o'i domin Allah ya kawo musu mafi alkhairi daga wannan abun da ya samu matsala dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi duk abin da zai zama alkhairi gare mu Allah ya hada mu da shi Allah ya biya mana bukatun mu ya sanya alkhairi a cikin su abin da zai zama sharri a rayuwar mu Allah ya raba mu da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai a ko ina a doron ƙasa Allah ya haɗa mu gidan aljannar firdaus kamar yadda muke haɗuwa a wannan guri na karatun alkur'ani Allah ya sa wannan aiki namu karɓaɓɓe ne Allah ya sa a cikin mizanin hasanat Allah ya gafarta wa iyayenmu ya karbi addu'o'in mu gare su a matsayin addu'an zuriya tsayiba Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu kurakuransu Allah ya yanta mu ya yanta su daga wuta zuwa aljanna a wannan rana mai albarka Allah ya sa duk abin da muke faɗa Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya sa kar abu ya zama hujja a gare mu cikin a kan mu cikin abin da muke faɗa Allah ya sa kar ya zama hujja a kan mu ranar tashin alkiyama alqur'ani Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kan mu ba Allah ya sa ya zama mai ceto gare mu ranar tashin alkiyama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وتقبل منا صالح أعمالنا وارزقنا رزقا حلالا واسعا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب انك سميع قريب مجيب الدعوات يا سامع الاصوات يا مجيب المضطر يا كاشف الهموم والهموم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واصلح ائمتنا وولاة امورنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم من ارادنا او اراد ديننا بسوء او شر اللهم عليك به انه لا يعجزك اللهم اكفنا شر اعدائنا بما شئت يا رب العالمين يا ارحم الراحمين dukkan waɗanda suke cikin halin kakani kayi jihohin makwabtanmu da sauran musulmai a ko'ina a duniya Allah ka ba su mafita Allah ka kawo sauki a cikin yanayinsu Allah ka kawo kwanciyar hankali a rayuwarmu da rayuwarsu baki daya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci da musulmai mai duk mai makirci ya Allah ka mayar masa makircinsa kansa اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة وقضي لنا حوائجنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك